رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الباب العاشر النسخ godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan wani dangi na yabo wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na littafin albidayatu fi ilmi usulil fiqh na ashekul imam wahid ibn bali wahid ibn abdussalam ibn bali hafizahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine karatunmu na goma a cikin wannan babi a cikin wannan littafi kuma za mu tashi da kan albabul ashir babe na goma annas wato zai tattauna ne akan abin da ya shafi annas wato canja wani hukunci daga wani hukunci a canja a koma zuwa ga wani ko kuma shafewa hukuncin maka cokam a cikin addini na musulunci wa fihi sittatu dawabita a cikin wannan babi akwai abubuwa guda shida wanda za a iya kiyayewa a cikinsu الضابط awwal النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة abin da za mu iya kiyayewa na farko a cikin wannan babi wato abin da ya shafi annas shafewa hukunci yana iya afkuwa a cikin nususul kitab nasosi na alkur'ani wa sunnati da kuma nasosi na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato annas yumkin an yansakha alqur'anu an yansakha alqur'anu bil qur'an wa yumkin an yansakha alqur'anu bis sunnah wa yumkin an yunsakha sunnatu bil qur'an wato zai iya yiwa a shafe wani hukunci na alqur'ani ta hanyar safkar da wani hukuncin a cikin alqur'ani wannan yana afkwago Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wato mazajen da suka rasu suka bar matekinsu to matekinsu za su jira ga kawunansu za su yi zaman takaba wata hudu da kwana goma wanda wannan ayar ita ce ta shafe ayar da take cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj a farkon musulunci idan mutum ya rasu yana da kwai mace mace tana zaman takaba ba ta ado ba ta shafa turare kullum tana cikin durkul-durkul kullum tana cikin mugunyar shiga tsawon shekara guda kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka ita wannan ayar ta tabbatar to sai kuma wannan aya ta biyu ta sauko wanda take shafewa wajen wata bakwai da kwana ashirin ta tabbatar da wata hudu da kwana goma kadai wannan an samu annas fil qur'an wal qur'an an gane ko annasa din yana cikin alqur'ani almansukh din shi ma yana cikin alqur'ani shine naskhul qur'ani bil qur'an Allah ta'ala ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk ayar da muka shafe ta a cikin alqur'ani ko muka jinkirtar da hukuncinta amma tilawata tana nan to za mu zo da wanda tafi alkhairi da ita ko kuma kwatamkacinta a to kuma shafewa kashi-kashi ce nasakul ƙur'ani bil ƙur'ani wannan ɗaya kenan sannan kuma na biyu akwai nasakus sunnati bil ƙur'ani wato shafewa sunna da alƙur'ani alƙur'ani ya zo shi ya tabbatar da wani hukunci wanda ita kuma sunna ta tabbatar da kishiyarsa an gane ko a farko yanda yake sananne mutane suna kallon ka'aba suna sallah daga baya sai aka yi musu umarni da su kallaci baitul maqdis wato baitul maqdis sun fuskance ta tsawon wata shida tsawon wata goma sha shida ko sha bakwai kamar yadda hadisin albara ibn azib ya tabbatar cikin sahihain an gane ko فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أنغانيكو كما فصلى رجال فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام wato Allah ta'ala sai ce to ka juya huskar taka wajen masallaci mai alhurma wato wannan ayar ta shafe wannan hadithin wanda yake tabbatar da kallon kallon baitul maqdis an gane ko sai kuma hadithin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin as-sahihaini yace bainaman nasu bi quba'in fi salati subhi إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن فقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة وتوانا آية شافي السنة سننكم السنة تنا شافي وآية القرآن أنقانيكم سنة تنا زوا دونه كمتي wanda ta shafe aya ta alkur'ani wanda wannan ayar a sunna ta shafe ta akwai su da yawa a cikin alkur'ani su ma irin waɗannan yawwa kamar yadda muka tabbatar a cikin hadithin da yake cewa la wasiyata liwarithin wato ya shafe wani hukunci na ayar da kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin ada kafin a saukar da azumi na watan Ramadan, farliyancinsa abin da yake wajibi akan mutane shine azumi na Al-Muharram, goma ga watan Al-Muharram, Ashura. Kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka cikin sahihaini. Saboda annabi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan rana ne Allah ta'ala ya tserar da shi daga Fir'auna kuma ya hallakar da Fir'auna da mutanensa. to da haka wannan rana mu ne muka fi dacewa da mu yi farin ciki da wannan rana da haka fasamahu Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya azumce shi to da haka mu ma za mu azumce shi to wannan shine abin da ake azumta a farko to kuma sai Allah ta'ala ya saukar da azumi na watan Ramadan wanda wannan ayar da Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha bi khairin minha imma ya zamanto ta zamanto ta fita yawan lada kaga ba za ka hada azumi na ramadana ba da azumi na na na ashura a wajen lada ba saboda shi azumi na ramadana hadisi ya tabbata cewa dukkan wanda ya azumci ramadan sannan kuma ya biye mishi da kwanaki shida na shawwal to za a rubuta mai kamar ya azumce shekara ga baki daya man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami dahar an gane ku sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadithi ingantacce hadithi kudusi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu amali bin adama lahu illa sawm fa ana ajzi bihi kullu amali bin adama lahu alhasanatu bi ashri amsalha illa sawm fa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi an gane ko sannan kuma الضابط الثاني الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة abin da za a iya kiyayowa na biyu a wannan babe wato ijma'i na malamai baya shafewa wani nassi na alkur'ani hakanan baya shafewa wani nassi na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam الضابط الثالث النص لا ينسخ إجماعا abinda za a iya kiyayowa na uku a cikin wannan babe shine nassi na alkur'ani ko na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya shafewa ijma'in da malamai suka haɗu a kai an gane ko saboda dama shi ijma'i ana yin sa ne bayan an rasa dalili a cikin alkur'ani bayan an rasa dalili a cikin sunna to lokacin da al'umma gabaki ɗaya suka haɗa akan abu malamanta gabaki ɗaya suka haɗa akan wata mas'ala to ba za ka ce alkur'ani ya shafe wannan mas'alar ba saboda dama shi na ijma'i ana yin sa ne bayan an nemi alkur'ani bayan an nemi sunna ba a samu ba الضابط الرابع القياس لا ينسخ نصا ولا اجماعا abinda za a iya kiyayowa na hudu a cikin wannan babu kiyasi baya shafewa nassi na alkur'ani ko na sunna haka kiyasi na malamai baya shafewa ijma'i saboda shi kiyasi shine ad'afu al-adilla daga cikin dalilan nan guda hudu shine na ƙarshe wanda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ma ba za a sa shi ba a cikin dalilai na shari'a saboda kiyasi farko wanda ya fara yin shi suka ce iblis shi ya fara yin kiyasi an gane ko ana da ya fara yin kiyasi shi iblis na'am na'am iblis shi ne ya fara yin kiyasi saboda ya ce ana khairun min wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga yanzu da aka ce da haske da baki wanne yafi a wajen ka kai za ga cewa a hankalci sa za ka yi haske ya fi ya ce to a hankalci Allah a auna ka halicce ni daga wuta kuma shi ka halicce shi daga laka za a yi kuma ka ce ya fi ni daraja a gurinka aka irin su ibuna hazin ya zahiri da waɗansu daga cikin malamai ga suka faɗa to amma ko alama kiyasi yana da kwai madogara sosai a cikin addini na musulunci الضابط الخامس لا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع بين النصين abin da za a iya kiyayowa na biyar a cikin wannan babi ba za a ce ba an shafe hukunci wannan ayar ta shafe waccar ayar idza amkana al-jam'u bayna an-nassayn idan zai yi ka hada tsakankanin nassin guda biyu idan zai yi ka hada tsakankanin nassi guda biyu to ba za ka ce ba ɗayan ya shafe ɗaya akwai za a ga cewa wani nasi ya ci karo da juna da wani nasi kai a karan kanka a bangaren ka kenan amma bangaren al'adillatu shari'a la ta'arru da bainahuma ba cin karo da juna a tsakankanin su sai dai zai iya yiwa kai a fahimtar ka suna cin karo da juna to amma in dai zai yiwu ka hada tsakankanin su ba za ka ce wannan ayar ta shafe wannan ba kamar yadda a jiya lokacin da muke kawo ayar da ya yi zan idan kuma tun fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn muka ce akwai kira wa arjulikum to ba za ka ce kira wa arjulakum ta shafe wa arjulikum ba saboda yumkin da jam'u bainan nasayn an gane ko idza amkana al-jam'u na farko fala yusaru ila tarjih wa idza amkana al-jam'u fala fala yuqalu bin nasakh in dai zai yi a haɗa tsakankanin dalili guda biyu to ba za ka ce ba wannan nassin ya shafe wannan ko kuma ba za ka ce ba wannan nassin shine rajih wannan shi kuma marjuh ne an gane sai kuma ad-dabit sadis la yuqalu bin nasakh illa idha urifa al-mutaqaddim wal mutaakhir ba za ka ce wannan ayar ba ko wannan hadisi ya shafe wannan ayar ko wannan ayar ta shafe wannan hadisin ko wannan ayar ta shafe wannan ayar ko wannan hadisin ya shafe wannan hadisin to ba za ka faɗi wannan ba illa idza urifa almutaqaddim wal mutaakhir sai idan an gane almutaqaddim labarin da ya fara sabka wal mutaakhir da kuma wanda ya biyo bayan shi saboda a kullum shi annasikh shine labarin da ya zo da ya ƙarshe allazi ta'akhkhara nuzulan shine an-nasikh al-mansukh shine allazi taqaddama nuzulan wanda ya sauka da farko to in wani ya zo gaba da shi bayan shi to shine ake cewa ya shafe shi amma ba za ka ce ba allazi taqaddama nuzulan shi ya shafe allazi ta'akhkhara nuzulan an gane ko yanzu kamar idan muka dauka misali ayar wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara a jerin karatun mu na alqur'ani wace zaka fara karantawa ita wannan ita wannan to wannan ita ta'akhkhara nuzulan wa taqaddama tilawatan an gane ko wajen sauka ita ta zamanto ita ce ta ƙarshe ta sauka kafin bayan wacce aya ta sauka wanda zai ta fona min kuma sanar azwajin wasiyyatan li azwajin amma a bangaren tilawa kuma sai Allah ta'ala ya kaddara ya saka ta zamanto ita ce ta farko wajen karantawa sannan a biyo wacce an gane sana haka na cikin hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam misali innamal ma'u minal ma' a farkon musulunci idan mutum ya sadu da iyalinsa in dai bai fitar ramani ba ba wanka a kan shi to amma sai ga hadisi na Abu Huraira idza jalasa baina shu'abi al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl an gane ko a idan idan mutum ya tsuguna tsakankanin sassan mace guda hudu sannan ya saka sai sa ta yi jibin goshi to wanka ya wajaba riwaya ta muslim wa illam yunsil to wannan ya tabbatar da cewa dole a ciki sai an sami annasikh wal mansukh to sai zama to shi annasikh shine wannan hadisi na Abu Hurairah al mansukh shine hadisin na Abu Hurairah irin su Ubay ibn Ka'ab da su Abu Sa'id al-Khudri suna ganin cewa a babu nasakh a cikin wannan hukunci alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam